jinin sani halka ta hudu wanda ya zo daidai ashirin da bakwai ga watan shekaru fabrairu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نقوكم إسناد الماضي إسناد الماضي الناقص إلى ضمائر الرفع الباردة دنجنت فعل الماضي ناقص wuri daya mun karanta shine duk fi'ilin da yake da harfin illa a ƙarshe ila sama'ir rasul bariza zuwa damirai na rufu'a waɗanda suka fito wanda suka fito fili al'amsila misalai khashitu rabbi khashina khashiya khashina khashu raditu bi nasibi radina radiya radina radu nadiu sarutu bi jiddi saruna sarwa saruna سروا نفوت بتجارة بتجارب نكون نكوى نكون نهو دعوت أخي دعونا دعوا دعوا دعونا دعوا علوت بأدبي علونا علوا علونا علو مضيت في طريقي مضينا مضيا مضينا مضوا قضيت ديني قضينا قضيا قضينا قضوا استدعيت صاحبي استدعينا استدعيا استدعينا استدعوا اعتليت المهرة اعتلينا اعتليا اعتلينا اعتلوا waɗannan misalai fassarar su khashitu rabbi na tsoraci ubangiji na khashina sun tsoraci ubangijin mu hashiya sun tsoraci ubangijin su hashina sun tsorata hashu sun tsorata maza da wawu jama'a rabitu bi nasibi na yarda da rabona kasona rabina mun yarda rabiya sun yarda rabina sun yarda su da yawa mata da nunu nisuwa radu sun yarda su da yawa maza sarutu bi jiki na ɗaukaka da ƙoƙarina saruna mun ɗaukaka saruwa sun ɗaukaka su biyu saruna sun ɗaukaka su da yawa mata wannan nono da nono nisuwa ne saru sun ɗaukaka da yawa maza na hutu bi tajarudi na yi hankali da yawan yawan yawan kwarewa na tajarub yawan aikata abu da kwarewa a ciki na huna mun hankalta na kuwa nahuwa sun halkanta su biyu nahuna sun halkanta su da yawa mata da nuna nutsuwa nahu kuma su da yawa maza minan lihiya ne minan lihiya jam'in sa shi ne annuha inna fi zalika la ayatin li ulil nuha annuha li ulil nuha ai li zawil uquli shi ne anan ne aka dauko nahutu nahuna nahuwa nahuna nahu دعوت أخي دعونا دعوا دعونا دعو نكرا تنقوانا دعونا منكرا دعوا سنكرا سوجو مدى دعونا سنكرا سو ديوا ماتا دعو سنكرا سو ديوا مدى علوت بأدبي لا توكك دا بيانا دا بددنا علونا علوا alauna alau alauna mun ɗaukaka alawa sun ɗaukaka su biyu alauna sun ɗaukaka su da yawa mata alau su ɗaukaka su da yawa a maza matsayi ciki tare shi na yi tafiya a titina matsaina mun yi tafiya matsaya sun yi tafiya matsaina sun yi tafiya mata da yawa mazau sun tafi maza da yawa قضيت ديني ناجيا باتنا قضينا منبيا قضايا سنبيا سوبيو قضينا سنبيا سو ديوا ماتا قضو سنبيا سو ديوا ماذا استدعيت صاحبي na nemi kiran abokina istada'aina mun nemi kiransa istada'aya sun nemi kira iska da aina sun nemi kira su da yawa mata iska da au sun nemi kira su da yawa maza an talaitul muhra na ɗaukaka na hau kan kan doki almuhur wani jinsi ne na doki in kace almahar kuma ya zama wannan sadaki kenan almuhur an talaina mun hau an talaya sun hau in talaina sun hau su da yawa an talau sun hau su da yawa amma maza wannan shine fassaran fassaran waɗannan misalai gaba ɗaya idan muka lura sosai a cikin waɗannan misalai za mu ga kowanne kashi kashi na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar yana ɗauke da misalai guda biyar biyar kashi biyar kowanne kashi kuma yana ɗauke da misali guda biyar biyar misali na guda biyar na farko kowanne ne damirun rafa'il mutaharrak aka ce damirun rafa'il mutaharrak mun karanta su ne su da na su da na da kuma nunin nutsuwa hashina da nunin nutsuwa khashina da na khashiya da alif naini khashina nunin yiswa khashu wa usama kowanne yana dauke da su wanda shine dalilul mutakallim la dalilul mutakallim ma'ahu ghayruhu khashiya alifun tasniya alif tasniya khashina nunin yiswa khashu kuma wa usama kowanne yana dauke da wadannan abubuwa guda biyar to abin da muke so mu gane a nan shine wanne canje-canje ake samu a lokacin da aka danganta waɗannan dalilai na rufu'a barizai ma'ana waɗanda suka fito fili su biyar idan aka danganta su zuwa ga fi'il madi na wanne canje-canje yake kasancewa mu koma ka'ida alqawaid ka'idodi إذا أسند الماضي الناقص إلى واو الجماعة حذف حرف العلة وبقيت الفتحة وبقيت الفتحة قبل الواو إذا كان المحذوف ألفا وضم ما قبلها إذا لم يكن ألفا وأن قائلا ذيباك آه وانشان درسي يتي إذا أسند الماضي الناقص إلى واو الجماعة إن كدنجنت إن كدنجنت ماضي وان يكي ناقص سوى واو الجماعة حذف حرف الإلا ذاتي حرف الإلا ذاتي حرف الإلا وبقيت الفتحة فتحة قبل قبل الواو إن واو ne in naqis din in naqis din yana da wawu to fataha din zai rage zai rage kafin wawu din idza kana al ma'zuf alifan idan abin da aka ce din kafin wawu za a samu fataha in abin da aka ce din alif ne misali kace maza maza hada fi al madi ba to sai ka nasabta maka wawu jama'a in ka ce maza kana sa wawu jama'a za ta ce mazau ka cire alif kenan alif din maza din ka cire shi to in alif ne wani abin da aka cire in alif ne za a bar fata kafin wannan wawun din wawun din sai a yi masa sukun sai a ce mazau za a ce mazau rama rama ramau maza mazau sa'a sa'au sai ka tafi haka wa dumma ma qablaha in kuma ba alif bane ka lura da wannan wa dumma ma qablaha za ka yi wa harafin da ya zo kafin wawun din dan ma idza lam yakun alifan kuma ba alif bane إذا لم يكن ألفا إن با ألف بني جاء متى دما منين معنى إن با ألف بني ko da ya kasance ya'un ko da ya kasance wawu shi ne ma'ana in ba alif bane misali in ka duba a misalan da muka karanta idan ka duba da'au da'au to da'a ne mai alif da'a mai alif sai aka sa masa wawu jama'a sai aka cire alif din sai aka bar fatahan da alif din yake dasa aka bashi wawun din aka yi masa sukun sai aka ce ne kenan da'au aka ce kuma alau to a lokacin da abin da aka cire din in ba alif bane ba in ba alif bane ma'ana ya zamanto ya'un ne ko kuma ya zamanto ne eh yawa ko wawun to kowanne daga cikin su za ka yi wa a harafin da ya zo kafin yawun din da aka cire ko wawun din da aka cire za ka masa damma misalin sa kashu ya ka cire yawon aka cire saboda kana gani a baya hashitu hashina hashiya wannan zai nuna maka yawon din nan na hashiya shi aka ce za ka ce hashu haka nan ka ce radu radu bi an yakunu mal ko radu to a wannan lokacin ne aka cire wawun saboda ka fara daga baya yawon ka yare yanzu raditu radina radiya radina wannan yawon din aka cire sai aka ce radu aka ba shi damma amma a lokacin da ta ce sarutufa saruna saruwa saruna ne aka ce wawun sai aka ce saru a nan wawun din nan da kake gani wawun jama'a ne an gane wawun din da kake gani na jikin fili sarutu saruna saruwa saruna din wannan wawun din aka shi ne sai aka kawo wawun jama'a a kasa an gane wawun din asalin fi'ilin mallakan fi'ilin an ce sai aka kawo wawun jama'a sai aka sa yasa wa dumma ma qabla idza lam yakun alifan harafin da aka cire din in ba alif bane za a yi wa harafin kafin wanda aka cire din damma kaga kenan anan an cire wawun wawan ne wawan aka cire lokacin da kace sarutu akwai wawun saruna saruwa saruna akwai wawun ba to wannan wawun dan aka cire sai aka kawo wawun jama'a aka sa da ke wawun aka cire sai aka yi wa harafin da yake kafin harafin da aka cire dan damma aka ce tsaro an gane wannan ai to shi da kaida ta biyu idza kana akhirul madi naqis idza kana akhirul madi naqis yaan aw wawan وأسند إلى غير الواو من الضمائر البارزة فإنه لا يحدث فيه تغيير إذا كان آخر الماضي الناقص ياء idan karshen madi wanda yake nafi karshen sa ya zama to ya'un hawawan ko karshen sa ya zama to wawun wa usnida ila ghairi alwawi min as-sama'id al-barisa aka nasabta masa aka danganta masa aka danganta shi zuwa ga abin da ba wawun ba daga cikin damirai na rufu a barisai ba wawun ba me kenan ba wawun ba ya zama to alif kenan ko kuma ne ko kuma yawun to a wannan lokacin fa innahu la yahdusu fihi taghyir babu wani canjin da yake zai zo ya kasance to anan sai ka koma misalan har yanzu a cikin waɗannan misalai da muke da shi a karshen filin madi nafi wanda yake da ya'un kaga kashiku yana da ya'un rabitu yana da ya'un to waɗannan waɗanda suke da ya'un to sai ka danganta shi zuwa ga abin da ba wawun ba shine karatun da ya gabata kenan to sai ka ga babu wani canji da ya faru wannan harufan duk suna nan khashitu ga harufa guda uku na khashiya khashiya su suna nan khashina ga sunan khashiya ga sunan khashina ga sunan haka na a lokacin da kace raditu radiya radina radina duk ga sunan harufan guda uku babu wani harafin da aka ce me yasa saboda ba an duk waɗannan misalai an nasabta filin naqis filin madi naqis mai yawon zuwa ga abin da ba wawun ba kaga tu ba wawun bane na ba wawun bane alif naini ba wawun bane nunin ne suwa ba yawun bane babu wani canjin da aka samu ko daya to sai ka'ida ta uku idza kana akhirul madi naqis alifan idan kuma karshen fi'il madi na fiti musamman nan na fiti shine duk fi'il madi wanda karshen sa yake dauke da harfin illa in ya kasance alif ne wa usnida ila ghairi wawi min dama'ir ar-raf'i al-bariza shi ma kamar wancan aka nasabta shi zuwa ga abin da ba wawu ba daga cikin dalirai na rufu'a barizai to fa in kana sulatiyan idan fi'ilin sulati ne aka ce sulati fi'ilin da yake dauke da harufansa na asali ba a kara komai a kai ba nan gaya mun karanta kowanne fi'ili dole ne ya kasance yana da harufa guda uku to waɗannan harufan nasa guda uku nan na asali ba a kara komai ba shi ne ake kiransa a sulati ruddat al-alif ila asliha yake za a mayar da alif din zuwa asalinsa za a mayar da alif zuwa asalinsa kun san alif yana yawan canje-canje a cikin sarku yana canje-canje in asalin wannan alifin wawun ne sai a mayar da shi wawun in asalinsa ya'un ne sai a mayar da shi ya'un misali ka kara komawa misalan da karka gaji misali idan ka duba maza a misali na kudu kashi na kudu in ka ga mazaitu mazaina mazaya mazaina waɗannan kimul mazi ne wanda yake na karshen sa alif ne maza ne asalin san kace maza alif ne to a lokacin da ka nasabta masa damiru rafin da ba wawul bane sai ka mayar da alif din zuwa asalin sa asalin alif din maza shi ne yawo to shi ne ka ce mazai to sai ka ce mazai na mazaya mazaina ka mayar da alif din nan na maza sai ka mayar da shi yawo a nan fa ba abin da aka cire an gane ba shi ne kowanne harafi ba nan alif din ne aka juya shi ya zama to yawo to maza ba alif bane ka canta to sai ka ce mazaitu maza sai ka ce mazaina mazaya sai aka ce maza sai aka ce mazaya maza sai aka ce mazaina aka juya shi ya zama to yawo haka nan da ke asalin alif din yawo ne sannan kuma a misali na kaba aka ce kabaitu kabaina kabaya kabaina ya fito wannan yawa kabaitu kabaina kabaya kabaina haka mai da su to idan kuma ya kasance asalin wannan alifin wawun ne fa to za ka mayar da shi wawun misalin sa in ka ce da'a a misali a misali guda biyu kashi na uku ka ce da'a ba ka samu alif ba sai ka ce da'autu da'autu alifin sai kamar yadda shi wawun ala sai ka ce alautu haka nan kowanne ka ce da'auna alauna da'awa alawa da'auna alauna kowanne daga cikin su kamar yadda shi asalin sa saboda asalin wannan alifin wawun ne sai kamar yadda shi wawun amma ba da kaba ko kuma asalin wannan alifin ya'un ne sai kamar yadda shi zuwa ga wannan ya'un din wannan shine ruddatil alifu ila asliha in sulati ne kenan yace kun ga in ka duba da'a harafin sa nawa ne dallul ainul alif din da yake gaba ala kuma harufa guda uku ne qaba maga kowannen su kuma harafi guda uku ne sai yasa yace in kana sulatiyan wa in zada ala wa in zada ala salasa in ya wuce harafi guda uku fa kuli batil alifu ya an alifin kawai za a juya shi ya zaman to yawon ma'ana wannan ko da asalin alif din ya'un ne ko da asalin alif din wawun ne in dai ya wuce harufa guda uku za ka juye alif din ya zaman to ya'un misalai guda biyu da muke da su a kashi na biyar in ka ce istada aitu istada istada aitu da istada aitu sudasi ake kiransa wannan ma'anar sudasi yana dauke da harufa guda uku na asali su ne harufa na da'a sannan aka kara masa harufa guda uku su ne shi na farko hamzatul wasu ne is is na biyu sinun na uku kuma ta'un in ka hada da harufan nan guda uku na asali na da'a sun zama to harufa guda shida ga wannan lokaci za ka ce iska da aitu ba za ka ce iska da autu ba asalin iska da aitu iska da ba da alif ba ga ta istada'a to wannan alif din ba za ka juya shi ya zama to asalin sa na wawu inda kake da da out ba da da out wannan da kake istada'a istada'i ka asalin sa wawu ne amma ka mayar da wannan alif din ba zuwa asalin sa ba zuwa ga ya'ud haka ne kace sai kala istala shi kuma wannan kuma fi ala wazni ifta'ala ifta'ala kuma mana ya dauke da harufa guda uku in kace guda biyar kai in kace in ɗayan kada akwai harufan sa na asali ala din ala harufan sa na asali guda uku duk akwai ainun da lam da alif din da yake kashe to sai aka kara hamzatul wasli a farko aya aya sai aka kara ta'un bayan ainu su aya ta ina ala wannan harufa guda biyu zai ne kara su akai to maimakon shi ma ala alautu ne ai a karatun da muka yi na baya ala alautu ne ba maimakon a ce ai tala ai talautu ai talautu amma yadda shi asalin sa wannan hadisin ya ta ce ai talaitu aka juya shi ya zama to yawo abin da yasa bai kawo ma misali wanda hadisin asalin sa yawo yawo ne ba to kaga kaga tunda lokacin da ya zama to sulasi ma me ya uddin ana juya shi ya zamanto ya uddin sa to yaya lokacin da ya bar kulatai din an gane ta kisa bai kawo ma misali ba misalin sa za ka iya cewa istaqda istaqda sudati haba sai ka gara masa hamzatul wasl da filin da tawul to lokacin da kace istaqda sai ka ce istaqdaitu an gane sai ka juya alifin zuwa yawon waɗannan su ne misalai da muka karanta waɗannan dokoki ne ka'idodi ne za su amfane ka lokacin da za ka yi larabci in ka san waɗannan dokoki ka san yadda fi'ilin za su dinga cancancuwa in fi'ili kaza din da miri kaza ya shige shi za a cire masa abu kaza za a canja masa abu kaza wajen furucinka da rubutunka ba za ka samu kuskure ba kuma za ka san abin da aka cire da abin da aka bari an cire kaza a nan an bar abu kaza a nan nukta muhimma da nake so yi bayani a kai a lokacin da muka ce a tsaro da nahu dinnan a wannan misalai nahuna nahuwa nahuna a ƙarshe nahu aka cire wawun din na asali aka bar wawun jama'a abin tambaya ne za ka iya cewa to in haka ne me yasa ba za a bar me yasa ba za a bar wawun din na asali ba wannan tambayar da za ka yi kenan tun da dama yana da wawun kawai a bashi mana wannan wawun din na asali din a bashi shi ne zama wawun jama'a mana a hankalance abin da yasa anan aka cire shi an sa shi ne wawun jama'a alama ce alama alama kuma ba a cire ta a ka'idan na hau kotar kusa suna cewa ma al'alama la tuhda ba a cire alama me yasa ba za a cire alama ba saboda abu in yana da alama da alamar sa za a gane to in ka cire gida ya za ka gane wawul jama'a alama ce wal alamatu la tuzab saboda haka a nan kawai sai aka aka cire harafin sa na asali din aka cire a cire harafin sa na asali shi ne yafi sauki da a cire alama duk da kowanne in aka cire ba za a iya ganewa ba sanan ne ma aka gane cewa wawun din na asali aka cire kasancewar alama ba a cire ta sai aka gane wawun na asali aka cire wawun jama'a da ke alama ce kuma sai aka kyale ta ba ba cire ta ba in ba ta wannan ba ai ba za ka taba ganewa ba inda kowanne wawun ta yaya za ka gane wawun na asali aka cire kowanne dai aka cire dai zai zama to na ko na ko ko kuma ala ko kuma ala kowanne ka cire shi kowanne ka cire zai zai fito lafazin daidai to an gane wawun jama'a aka cire ba wawun din ta asali ba saboda alama ba a cire ta irin waɗannan ka'idodi yana da kyau mutum ya haddace su saboda kada ya samu matsala in kana larabci kai lokaci mana da da auto an gane za mu nemi bulalan mu ajiye a kusa da wani ta ji asali kenan ta ce ai asalin wannan halittin ai wawun ne saboda haka isa da auto zai kan zai ka samu matsala istad'ai istad'ai to irin waɗannan dokoki in baka san su ba karatun ma ba zai yi ba sai ka je can lodi ki ya ce ko ka kafa inda kake ce sai malami da shi ya ce ko ka kawai kafa kaza saboda dokoki kana da larabci ma ba su iya ba maganar malinta kuma babu sai na hudu ya ce isnadul mudaya wal amr wal amri an naqisaini ila sama'il raf'il bariza danganta filin mudari da filin amri kowannen su naƙisi zuwa ga damirai na rufa wanda suke barishe wanda suka fito fili mudari da amr al'amsila misalai an ci ta sa'ayina fil khairi is'ai al-mukhlisuna yas'auna fil khairi is'au الولدان يسعيان في الخير اسعيا الفتيات يسعين في الخير اسعينا أنت تبدين السرور أنت تبدين السرور أبدي أبدي حكم أبدي كي ربائي أبدي الناجحون يبدون السرور أبدو الولدان يبديان السرور أبديا الفتيات يبديان السرور أبدين أبدين أنت تدعين إلى العمل ادعي المخلصون يدعون إلى العمل ادعوا الولدان يدعوان إلى العمل ادعوا ادعوا ادعوا الفتيات يدعون إلى العمل ادعونا yawa waɗannan misalai da muke da su bari mu fassara su kafin mu sallaka zuwa ka'ida al'amsila misalai an ci ta tsayina fil khairi kina kokari wajen aikata alkhairi al-mukhlisuna masu ikhlasi masu aikin su da gaske ya tsauna fil khairi suna kokari akan aikata alkhairi al-waladani yara biyu ya tsayani fil khairi al-fatayat kan mata da yawa ya tsayina fil khairi suna kokari wajen aikata alkhairi da nuna niswa an ci tubudina surura ke kina bayyana farin ciki ko faraha annajihuna yubduna surura masu nasara wanda suka ci jarrabawa suna bayyana farin ciki alwaladani yubdiyani surura yara biyu suna bayyana farin ciki alfatayati yubdina surura yan mata da yawa suna bayyana farin ciki an ce ta da ayyana ila al'amali ke kina kira zuwa aiki al-mukhlisuna yad'una ila al'amali mukhlisai masu kokari masu aiki da gaske suna kira zuwa aiki الولدان يالد يدعوان الى العمل هنا كده زوا ايكي الفتيات كما تدعوا يدعون الى العمل كذوبا لفظ فتيا misali na goma da na sha biyu da su lafazi ne daya almukulisuna aka ce yad'una alfatayatu shi ma aka ce yad'una is'ai yi kokari is'au yi kokari is'aya yi kokari ku zu is'aina ku yi kokari ku da yawa abidi ki bayyana abudu ku bayyana abdiya ku bayyana ku biyu abdina ku bayyana ku da yawa mata ij'ali ki kira ud'u ku kira ud'uwa ku kira ku biyu ud'u ud'una ku kira ku da yawa mata to mu koma ka'ida ka'ida na farko al-mudari'u an-naqis alladhi akhiruhu alif danganta su zuwa aka danganta shi zuwa ya'ul mukhafaba mun san ne ne wani ya'ul mukhafaba ya'ul din da ake amfani da ita wacce ake magana da ta mace aw wawul jama'a ko kuma wawul jama'a fudifa minhu harfun illa za a cire harfun illa din a ciki ma'ana alif da ya'ul da wawul za a cire shi wa baqiya fatuhu ma qablahu fatan nan da yake gabanninsa zai rage hakan da yake gabaninsa zai rage idza kana harful illa alifan idan harful illa din alif ne to sai mu duba fi'il mudari wanda karshen sa yake da alif ko ya ko wawu kuma aka danganta shi zuwa yawul mukhataba ko wawu jama'a sai mu duba da shi idan muka duba waɗannan fi'ilai tas'a tas'a fi'il mudari ne karshen sa ne alif tubudina tubudi kullu mudari ne karshen ta ne ya'ul sannan kuma tad'i yad'una yad'u yad'u fi'il mudari karshen ta ne wawul misalai fudu na farko fi'il mudari wanda karshen sa tasa karshen sa ne tubudi karshen sa ya'ul karshen sa wawul Assalamu alaikum. da muke da su sai mu nemi mu nemi misalin da aka danganta masa a yawon mukafaba da wawun jama'a yawon mukafaba da kuma wawun jama'a kuma aka zo aka cire harfin illa misali a misali misalai guda hudun nan na farko muna da yas'auna muna da yas'auna yas'auna fi'il mudari ne naqis wanda karshen sa yake da alif sai aka danganta aka danganta masa wawu jama'a sai aka kiri alif din alif na yas'a alif yas'a da kace yas'auna ka kire shi in ka zo kuma ya'ul mukhataba ya'ul mukhataba shine misali na farko anti tas'aina tas'aina asalin tas'aina tas'a ne alif a ƙarshe da ka danganta masa yawon mukhafaba sai ka cire alifin ka ce tas tas aina ka cire alifin a misalai na biyar a misalai na biyar da kuma na shida a kashi na biyu in ka ce tubudina filin mudari ne mai yawon mai ɗauke da harfu illa yawon tubudi to a lokacin da ka danganta masa yawon mukhafaba sai ka ce ya usin na filin mudari ka ce tubujina wancan yawon din na tubuji a mudari ka shi ne shi sai ka jona wata yawon da ba yawon mukafa ba sai ka ce tubuji na haka nan a lokacin da kake so ka jona a wawun jama'a nan kuma ka zo ka ce yubuduna yubuduna asalin sa yubudiyuna yubudiyuna sai ka cire yawon din ka ce yubuduna a lokacin da ka zo fi'il mudari wanda yake dauke da wawun ka ce da'a yad'u yad'u ba shi ne fi'il mudari ba yad'u lokacin da zaka danganta masa yawon mukafafa sai ka cire wawun din ka cire wawun din sai ka ce ka cire wawun din ka ce kada aina ina wannan wawun din babu ka ce kada aina haka nan a lokacin da ka zo zaka nasabta masa wawun jama'a nan ma ka cire wawun din ka ce yad'una wannan wawun din ba shi ne wawun din da a yad'u na asalin wannan fi'il ba an cire wawun ta asali sai aka kawo aka jona wawun jama'a a ciki wannan shi ne fa'ida na farko in ka samu fi'il mudari mai dauke da alif kamar tas'a ko yawon kamar tubudi ko wawun kamar yad'u in ka nasarta musu yawon mukhataba ko wawun jama'a za ka cire waɗannan harufa da za ka cire alif a tas'a za ka cire yawon a tubudi za ka cire wawun a yad'u wannan kenan yawwa shi yasa yace udifa minhu harfu illa yace za a cire harfu illa din wa baqiya fathu ma qablahu fathan da yake gaban na harfu illa za a cire za a bashi idza kana harfu illa idza kana harfu illa ti alifan in harfu illa in alif ne fathan za a kyale in kuwa ba alif bane to in ba alif bane a wannan lokaci ba za a ganci ba misali tas'a sai ka ce tas'aina akwai fata alif alif din kawai aka ce yas'auna yas'a sai ka ce yas'auna kun ga fata akwai alif din aka ce amma lokacin da ka ce tubuji tubuji tubuji na kasaran yana nan a lokacin da ka zo ka ce ka ce yubuji yubuduna yubuduna ko kuma tad'ina tad'ina yad'una shi kuma wannan lokaci ya zo daidai da abin da shi wawu jama'a din yake da yake bukata المضارع الناقص المضارع الناقص الذي آخره ألف في المضارع ناقص عندك تنسى ألف إذا أسند إلى ألف إلى ألف الاثنين ثم أتدنجا تأتي سوى ألف نمتعني بداجيو أو نون النسوة قوزوا نون النسوة قلبت ألفه يا ذا تنجا ألف سن زمن سوياء alifin za a canja shi ne zaman to ya'un misalin sa shi ne mudari na fi wanda karshen sa alif ne haka danganta masa alif ne ne karshen sa alif misali yas'aya yas'aya misali na uku a misali a misali a misali kashi na farko yas'aya yas'aya ne bilulu ne suwa kuma yas'aina yas'aina yas'aina kun ga fi'il mudari ne na fiskacin sa alif yas'a a lokacin da aka nasabta masa alif ismini ko kuma nunu niswa sai aka canja alif din ya zama to yawon ba shi ne alif din aka yi ba canja shi aka ya zama to yawon maimakon yasa sai aka ce yasa ya ne yasa aida yace al-mudari naqis alladhi akhiruhu ya'un aw wa'un aw wa'un sai al-mudari naqis wanda karshen sa ya'un ne ko kuma wa'un idza usnida ila alif ismini in aka danganta shi zuwa ga alif na mutane guda biyu aw nunin niswa ko kuma nunun na mata lam yahduth fihi taghyirun lam yahduth fihi taghyirun babu wani canjin da zai zo ya kasance a dauki da mudari na ki da karshen sa ya ulle shine kaman kaman misali yubtiyani yubtiyani yubtiyana misali na bakwai da na takwas haka nan yad'uwani yad'una kun ga fi'il mudari ne naqis karshen sa karshen sa yake da yawo yubuji ya yubuji yubuji sai aka naka sa masa aiki ne da nuna nutsuwa ba ba wani canjin da ya faru yubuji ya ni yubuji na haka nan mai wawun aka naka sa masa alif na yin ko nuna nutsuwa ba canjin da ya faru misali yad'uwa ne yad'una to wannan kenan hukuncin mudari a hukuncin da ya bayar na mudari da kuma hukuncin hukuncin amru duk iri ɗaya ne shi yasa bai yi magana akan sibin amri ba sai kawo mana a misalan da ya kawo bai mana magana a cikin ka'ida a kan fi'il amri ba saboda hukunci fi'il mudari da fi'il amri guda ɗaya duk ɗaya ne misali a lokacin da kace tasa aina a fi'il mudari ta za ka yi isa'ai isa'ai isa'ai kai za ka juya shi in kace yasa'u na za ka ci isa'u yasa'aya ne isa'aya yasa'ai na isa'ai na ubudi na za ka ce ubudi ubudi ubudi yubduna ubdu haka na har zuwa ƙarshe da shi yasa hukuncin su guda ɗaya ne shi yasa bai kawo mana bayanin su a cikin fa'ida ba wannan duka dokoki da muke karantawa na farko wanda yake taimakawa wajen yin larabci ko rubuta shi za ka san harafin da aka cire da kuma harafin da ba a cire shi ba zan kawo muku misali muhimmancin sanin waɗannan karance-karancen da muka yi inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wanda yake cewa wa in tallaka wa in wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdat nikah illa an ya'funa ya'funa din nan ya za ka fasara illa an ya'funa to anan illa an yi afuna wannan afa ya afu wawun din nan na ya afu din nan wawun din na asali ne na din kuma nunun nisuwa ne illa an yi afuna sai in matan sun yi afuwa sun yaki kadan falis kuma farattum radin abin da kuka yi alkawari za ku bayar illa an yi afuna sai dai in matan sun yaki wannan radin sadaki sautari za ka ga irin tafsirin tafsiran nan na yan ashaba a gane sai ka gane illa an yi abuna sai dai idan sai dai idan waliyan matan sun yi abuwa waliyan ma'ana su sun fahimci illa an yi abuna wawun din nan wawun jama'a ne nunun din kuma alamatul rafi ne wanda muka karanta a al'afalul hamsa in ka ce yafuna a gunsu yafuna filin mudari مرفوع وعلامة رفعه رفعه ثبوت النون ثبوت النون هكذا وجلت والواو واو الجماعة مبني على السكون في محل رفع فاعله كما ضحك بني الله يجري أظن هيك نسي إلا أن يعفونا يعفونا ذاك يعفون ذاك فيل المضارع فيل المضارع مبني مبني أجانب مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة النون نون النسوة مبنية على فتحة في محل رفع فاعله إلا أن يكون سيدي إذا ما تم سمياته أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن شيء ولي ولي يكو إياه يدك إياه يكو ولي ينفع كله ولا أولا كوسو فكياتي to yaya saboda haka in ka ce ya funa yana da ma'ana guda biyu za ka ce arrijalu ya funa maza suna yafewa annisa'u ya'funa shi ma da lafazi da mata suna yafewa irin wannan shi ne wanda malaman sarfa suke kiransa ikilafi ikilafin auzar wani lokaci za ka ga wazini ya zama ta iri ko faɗan abu ya zama ta iri wanda ko ma'anan daban-daban ne wannan yana ɗaya daga cikin fa'idan sanin waɗannan misalai da muka karanta المجرد والمزيد idan aka ce al-mujarrad ana nufin fi'ili wanda ba a kara nufi ko kalma wanda ba a kara mata kowane harshe ba al-mazid shi ne kuwa shi ne duk wani fi'ili ko wata kalma wacce aka kara masa wani harshe daga cikin sosun ziyada mujarrad sulasi wa maziduhu mujarradi na sulasi da kuma mazidi mujarrad sulasi shi ne fi'ili sulasi wanda za ka zo ka ga ba a kara nufi da komai ba kai mazidi sifini wanda aka tara masa harafi daya ya zama rubai wato mai harufa guda hudu ko aka tara masa harafi biyu ya zama kumasi mai harufa guda biyar ko aka tara masa harafi uku ya zama to su dace mai harufa guda shida shida a waɗannan misalai al'amsula waɗannan misalai la fahimar tilmi da tarsa hamalan جمل القطنة لعيب الولد فرد مثالي كده أوكو فهما حميلة لعيبة قوة مثيلي daga cikin waɗannan su idan su za su yi haka na misali ka ce tafi alma wa safinaka ruwa ya tunkuɗe jirgin jirgin ruwa rafal sun biyu raya soja ya ɗaga tuta hamid alwardu fure ya yi ja tarabar rajulu farika mutum ya daki barawo hasunan jau sararin samaniya ya yi kyau rajiyar walidu an amidinihi na isi ya yata da danki hada wa zaharu baya ko baya ya lonkwashe to fahimtar tilmizu darsa yaro almajiri ya fahimci darasi hamalu jamalu hamalu jamalu kutuna da kuma ya dau auduga da ibar waladu yaro ya yi wasa waɗannan dutse dai fahima hamala la'iba dafa rafa'a hanya daraba hasna rabiya rabiya waɗannan harufa waɗannan su bai daga na ɗaya zuwa na tara kowanne fitar da harufan su za ka guda uku uku ne to wannan ana kiran shi a sulasu kowanne daga cikin su hada ba in ka tsirga harufan da za su guda fito ne wannan ana kiran shi ruba'i to idan muka koma ta wani hanya muke ga ake mayar da sulasi ya zamanto ruba'i misali a samun ustazu tilmiza malam ya fahimtar da almajiri hammalar rajul zamala mutum ya daura wa rakumi kaya ko auduga la'abal waladu akahu yaro yayi wasa da dangwai afhama ala wajen af'ala an kara hamza a farko asalin sa fahima aka kara hamza hamada ala wajen fa'ala an kara harafi mimun din hamala aka kara shadda aka ce hamala la aba aka kara ali bayan lamun din kaga kenan wazani na af'ala misali afhama wazani na hamala misali wazani na fa'ala misali hamala wazani na fa'ala misali la aba to da wannan to kowanne sulasi fahima hamala la iba ya juye ya zama to rubai ma'ana mai harusa guda hudu in dafa alma'u ruwa ya tunkuto irtafa a raya raya ta dagu tuta ta ta dagu imar wardu fure ya yi ja ta gara barratilani mutane guda biyu sun daki juna ta hasanan sau sararin samaniya ya ya yi kyau ya inganta ya yi kyau a nan in dafa dafa aka kara masa hamza da nono irtafa irtafa rafa'a aka kara masa hamza kafin ra'un da ta'un bayan ra'un inji marra aka kara masa hamza kafin ha'un da kuma wata ra'un din wanda da ba shadda hannuwa ya ka sa shadda inji marra ta garaba an kara wa taraba ta'un a farko da kuma alif a bayan dadu ta hassana an kara wa hasana ta'un a farko da kuma wata sinin din wacce sinin din da ba ta da shadda aka mata shadda nan yana kowanne daga cikin waɗannan misalai daga na furu zuwa na takwas nan to an karawa fi'ilin harufa guda biyu ne dafa ya zama in dafa rafa ya zama to irtafa hamira ya zama to ihmarra daraba ya zama to tadaraba hasuna ya zama to ta hasana kowanne an kara masa harafi guda biyu da wannan ne shi kulasi sai ya juye ya zama to kuma domin in ka kara wa biyu uku ya zama to guda biyar kenan wajen nakan su sune in dafa wajen in fa'ala ارتفع يفتعل إذ مرة يفعل تدارب تفاعل تحسن تفاعل da waɗannan wajen ka guda biyar ne za ka mayar da filasi ya koma ya zamanto kumasi istar ba rabiya sai aka kara masa hamza da simin da tawon harufa guda uku kenan hadaba aka kara masa hamza a farko ihi daudada ihi daudaba sai aka kara masa wawun da dallun bayan dallun bayan dallun hadaba sai zamanto ihi daudaba kenan an kara masa harufa guda uku to ya zama to su tafi kenan rabiya ra'un dabbir ya ul sulasi sai aka kara hamza da sinin da ta'un sai zama to istarda sulasi ihi daudaba hadaba sai zama to ihi daudaba an kara hamza da kuma dallun da wawun a bayan ha'un kowanne kina rabiya harufa guda uku hadaba harufa guda uku rabiya aka kara masa hamza da sinin da ta'un ya zama to sulasi hadaba aka kara masa hamza a farko da wawun da dallun bayan dallun ne na asali su sai zama to sulasi istarta alwaladu abahu yaro ya nemi yardan mahaifi kuri dauda ba zaro baya ya lankwaso kenan a wannan kafin cewa shi ne sulasi aka mayar da shi rubai wato masu harufa guda uku aka mayar da shi kumasi masu harufa guda biyar aka mayar da shi aka mayar da shi sulasi masu harufa guda shida alkawai الفيل المجرد يتفيل مجرد ما كانت جميع حروفه أصلية شيء فيه من حرفا تنعقلين الفيل المزيد فيه والإنس المزيد ما زيد فيه حرف أو أكثر أو أكثر, أو أكثر على حروف أصلية فيه شيء من حتى قال متى ونهار الشيء يكون فيه لديها أجل أكثر حرفا تنعقلي في هذا منتوع المزيد الثلاثي يكون مزيدا فيه حرف يكون ثلاثي أكن إياه قال مش على كده أو حرفان أكن إياه قال مش حرفا فيه أو ثلاثة أحرف أكن إياه قال مش حرفا أنا أكن إياه قال مش حرفا قد أوكم to daga nan daga sulafi karshe zai zai kasance a sulafi mai harfa guda shida gida مجرد الرباعي ومزيده مجرد رباعي ده مزيده بأثار الهواء الورقة إسكا تخلي تكرتا حرجم الرأي الإبلة ميكي ويا تالا لاكما طمأن الطبيب المريضة دكتا لكتا يا ساوى مدى الأشياء نسوى تباثر تباثر الورق فلن تكرتا تاسل تاسل له إن رجمت الإبل راكما سنتارو إبل عن المريض مدى الأشياء نسوى أولا من مثالي بأثر حرجم طمأنه kowanne daga cikin su waɗannan fi'ilun suna dauke da harufa guda farko ne saboda haka shi almujarrabi ne rubai almujarrabi ne rubai ma'ana fi'ili ne dauke da harufa guda hudu wanda kuma ba tsara masa kowanne harafi ba kowanne harafi daga cikin harafi ne nashi na kai shi na asali ba a tsara harjama tam'ana to ba a tsara harjama tam'ana a nan ta ba a tsara an ƙara ta'un a ba a tsara ya zama to kuma ijiran jama'a ijiran jama'a har jama'a aka kara masa hamza a farko aka kara masa nunin bayan ra'un sai zama ta ijiran jama'a an kara harufa guda biyu kenan ya zama to ne ya zama to kuma maka karawa ya zama to fita ke aka karawa hudu biyu ya zama shida ita na anna sam'ana sai aka kara hamza a farko kafin bawon aka kara wata nono saboda nono dan asali ba ta da shadda sam'ana ya kamata shadda anan ita na anna to kenan harufa hudu aka kara wa biyu sai suka zama to guda shida to saboda haka shi rubai wanda yake mujarrab za mu yadda shi kuma shi da wanda yake shi ne ta fa'alala ka kara tawo na farko fa'alala ba a tsara ya zama to ta fa'alala wanda ta ba a tsara hakan ya mayar da shi su dafi mai harufa guda shi ko shida da wanda biyu wanda na farko ijaran jama wato if allala if allala wanda na uku if alalla shi ne ibn anna alqaida مزيد الرباعي تكون زيادته حرفا او حرفين يكفي filin ruba'i wanda yake mazid wanda aka tsara masa wani harafi takan iya kasancewa ƙari kaɗai ƙari fili takan iya kasancewa harfan harafi ɗaya au harfai da kuma harfan guda biyu wato waɗannan darussuka dai guda biyu waɗanda suke da alaƙa da juna zai nuna maka waɗannan darussuka guda biyu za su nuna maka cewa asalin fi'ili yana da harufa guda uku ne babu wani fi'ili wanda yake kasa da harufa yake da kasa da harufa guda uku to mai harufa guda uku nan fahima rabiya zahaba misali to ana kira shi mujarradu sulasi akwai kuma wani fi'ili wanda yake da harufa guda hudu harufa hudu na duka nasa ne babu wani harafi da aka zo aka tara masa misali harjama da hakara su ba a fara dinnan to waɗannan su kuma ana kiransu mujarradu rubai mujarradu rubai to harufansa guda hudu nan duka nasa ne to in sulasi ne mujarrab sulasi wanda yake da harufa guda uku duka nasa to za a kara masa harafi daya ya zaman to rubai a kara masa harafi biyu ya zaman to kuma sai a kara masa harufa guda uku ya zaman to sulasi to shi ne karshen ma'ana babu filin da yake dauke da sama da harufa guda shida in mujarradi ne rubai shi ne wanda yake da harufa guda hudu duka nasa ne to yakan iya samu harafi daya a kara masa ya zama to kuma ya kara harufa biyu ya zama to su da to shi ma sai ya kama sai kenan saboda ba a samun fi'ili wanda yake dauke da harufa sama da bakwai shi ibn mali an ce sai yake cewa wa muntahahu arba'un in jurrida wa in yuzad fihi fama sab'an wa in yuzad fihi fama sittan ada yake wa muntahahu arba'un in jurrida kurewar fi'ili idan ya samu harufa guda hudu shi ne musharradi akwai sulasi musharradi mujarrad kurewar sa shi ne kasance yana da harufa guda hudu rubai yace wa in yuzafihi in aka kara wa fi ili kuwa wani harafi sama fitan ada ai sama ta jawaza fitan ba zai iya wuce harufa guda shida ba ya wuce harufa guda shida al sulasi mujarrad a kara masa harafi daya ya zama rubai biyu ya zama to kumasi uku ya zama to sulasi wato bi harufa guda shida sai daya الرباعي المجرد أقال متى يا زمان كما في أقال متى يا زمان تو أفراسي أنا كما في بيع تقول أن درسك قدادي وسنا العلاقة لجمع وندا وندا idan ka fahimce su za ka iya samo da duk wani fi'ili wanda yake mujarrabi da kuma wanda yake mazi ma'ana duk wani fi'ili in ka ga yana da harufa guda uku to waɗannan harufa guda uku nan duka nasa ne to to saboda ba a samu shi bai kasa da harufa guda uku sannan idan ka ga harufan sun wuce guda uku to za ka duba waɗannan harufan nan hudu ne ko biyar ne ko shida ne in hudu ne sai ka duba to akan iya samun wazani daya shi wanda yake zuwa da shi ibn mutaffadi ne harufa guda hudu shi ne wazani fa'alala kamar ba a fara da haraja ka hakara da makamacin wannan to daga bisani in a wannan wazani ne to harufan nan guda hudu duka nasa ne in ba a wannan wazani bane wazani ne na af'ala ko fa'ala ko fa'ala to wannan kari wato za'ida ne to ta nan za ka fahimci wannan darasi shi kuma harufan da ake karawa su ne harufa guda goma an hada su gaba ki daya sa'altumuniha in ka kirga harufan da ke cikin sa'altumuniha za ka ga harufa ne guda goma to su ne ake ɗauka ake karawa sulasi mujarrad ko kuma rubai mujarradi a takaice duk lokacin da kake so ka san da bambanci tsakanin al-sulasi da kuma al-rubai to za ka bambanta ne ta hanyar wajen shi al-sulasi a wajen nashi wani lokaci yakan iya zuwa ala wajen fa'ala wani lokaci ala wajen fa'ida wani lokaci ala wajen fa'ula misali fa'ala da raba fataha misali kuma na fa'ila fahima alima misali na fa'ula shi ne hasuna fahuma jamula da makamacin wannan to waɗannan wajen loka da su ne shi wanda yake fada su yake zuwa wannan ba tare da an yi haɗa tsakanin mazi da mutari ba wannan wani darasi ne daban za a karanta shi a cikin annahu alwadi almarhala tsanawiyya a nan kana da wajen loka guda uku kenan sannan kana so ka mayar da shi sulasi ya koma ruba'i kana da wajen loka guda uku af'ala misalin sa afhama asalin shi fahima fa'ala misalin sa hammala asalin sa hamala fa'ala misalin sa la'aba asalin sa la'iba ta waɗannan wazannuka guda uku za ka mayar da sulasi ya zamanto rubai in kana so ka mayar da sulasi ya zamanto kumasi za ka yi amfani da wazannuka guda biyar waɗannan wazannukan su ne in fa'ala misali in dafa'a ifta'ala misali irtafa'a if'alla misali ihmarra tafa'ala misali tabarada tafa'ala misali tahassana da waɗannan wazannuka guda biyar za ka mayar da sulasi ya zamanto kumasi shi kuma sulasi za ka mayar da shi ya koma sulasi ne ta wazannuka guda biyu wanda ya ambata nan istarba wato mai wazanin istafa'ala ili da wudafa wazanin ifa'aulala waɗannan wazannuka da su za ka mayar da sulasi ya koma rubaye kar ka manta shi mujarradi shi ne shi wanda yake ba a ƙara masa wani harafi da bambancin harufan da ke cikinsa na sani akwai sulasinsa kamar da muka bayyana fahima garaba haka akwai ruba'insa da haraja ka hakara ba asara wanda muka ce koyaushe yana zuwa ala wajiri fa alala ne sannan shi mujarradi sulasi da mujarradi ruba'in ka baki ɗayansu ba a ƙara musu harufa ko ba sa wuce harufa guda shida kamar da muka bayyana daga shida zuwa kasa amma ba a samun shi ilmi wanda yake dauke da harufa sama da shida isini shi ne yake dauki harufa daga uku ya zama har bakwai kamar yadda ibn malik yake cewa wa mun tahassin khamsin in tajarrada fa in yuzar fihi fama sab'an ada amma sai ne ko yake wa mun tahahu arba'un in tufrida fa in yuzar fihi fama sittan ada to da wannan ne zaka zo ka fahimci ta wanne hanya zaka san mujarrabi sulafin shi da ruba'i shi da waɗanne wajen muka ake mayar da sulafi ruba'i sulafi kumasi sulafi sulafi da waɗanne wajen muka ake mayar da ruba'i kumasi ruba'i sulafi sannan za mu dakata saboda kurewar lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh